الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد muna ƙara gabatar da sahihiyar godiya da dukkan wani dangi na yabo zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda mallakar komai da komai gaba ɗaya ke hannunsa wanda ya sake kaddara haɗuwar mu a wannan safiya ta ranar lahadi sha takwas ga watan zulƙa'ada shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da sha shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da takwas da aihuwar annabi isa alaihi salam don haka insha Allah ta'ala darasinmu a yau zai tashi farkon makama ta biyar wadda ake kiranta alkofiya wadda aka dangana ta zuwa wani babban birni daga cikin biranen iraki wanda aka gina shi a zamanin umar dan khattab khalifa na biyu daga cikin khalifofi guda hudu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan birni tsakankanin shi da birnin Baghdad wato tafiyar zango talatin ne المصنف رحمه الله تعالى حكى الهارس بن همام wato malam yake cewa harif ɗan hammam ya yi hikaya ƙala ya ce samartu bilkufati fi lailatin adini ha zu laulayi wa qamaruha ka ta'awuzin min mujayi cewa na rashi bacci a birnin kufa a cikin dare wanda fatatta ma'abuciyar launi ne guda biyu watanta yadda kasan ratayi wato na azurfa haka yake lafazi samartu wato an shiro shi ne daga asamar abin da ake nufi da asamar wato ita ce hira wadda take gudana a cikin dare al'adu wato ita ce fata wadda take shelanniya me yake nufi da cewa fatatta zulai mai ma'abuciyar launi ne guda biyu ma'ana dare ne ga shi shi hasken wata bai haɗa sassanin duniya ba ga haske ga duhu an gane ko sannan shi ne yake kamanta watan shi ne kamar wato yadda kasan rataye ta aure shi ne wato layu da ake ratayawa a wuyan yara tun a lokacin jahiliya to kamar wato kayan ado wanda ake ratayawa wanda yake na azurfa bishayi ita ce azurfa ma'ana watan ya ga irin kwanuka zuwa ashirin baya lokacin da zai cika sai dai ya ganin tura da rabi shi ne yake kamantawa da wannan ta'awil ma'a rufqati ma'ana na rashi bacci tare da wasu abokai guzu libanin bayan wanda suka kunshi da nuna wanda yake na iya ganci albayan wato shi ne iya ganci wasahabu ala sahabana gairar musiyan sun gudanar da jiza ta mantuwa ga sahaban wa'il sahaban wa'il wato wani ne wanda ake sanya misali da shi a wajen fasaha shine yake cewa laqad alima al-hayy yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khatibuha yace hakika kabilun da suke birnin yaman an gane ko yake cewa tabbas sun sani sun tabbatar duk lokacin da na ce amma ba'ad sun san da cewa ni ne wato gwanin lectures kafin su a irin wancan lokaci abin alfahari ne daga cikin kabila a samu wanda yake gwanin iya zance wanda in kasuwa ta yi kasuwa an yi ca ko inda ake zaiwa a yi wani taro a yi katon mimbari ya hau ya yi kudu ba gane ko a cikin kudurar da wani yaƙe-yaƙensa abinda ake bukata yin zance-zance wanda yake da ƙunshe da fasaha a cikinsa to shi ne yake cewa na ƙadar alimin hayyul yamani na annani idza qultu amma ba'du anni khadibuha ma'ana saboda iya zancen su su wannan jama'a wanda ya kasance da su wai sun damar da duba ta mantuwa akan sahadanu ya'i idan suna zance tuntuni ma mantawa ake da wane ne sahadan saboda iya zancen su yace ma fihi illa man yuhfazu anhu wa la yutahaffazu minhu babu ɗaya daga cikin face sai wanda ake kiyaye kalmomin da suke fita daga bakinsa amma ba a taka tsantsan game da lamarinsa ma'ana mutum ne wanda yake ba a tsoron sharrinsa amma wajen iya zance akwai shi gane shine wala yutahaffazu minhu ma'ana ba a neman kiyayewa game da shi a ringa taka tsantsan game da sharrinsa wa yamilu rafi'u ilayhi wa la yamilu anhu aboki na karkata zuwa gare shi amma baya karkata ga barinsa kowane ɗaya daga cikinsu a nan wato ya iya kyautata zama da abokin zama duk lokacin da aboki zai karkata zuwa wajensa zai shimfiɗa masa wato fuska a zauna da shi amma baya karkata ya bar abokinsa fasta hawa na samaru ila an gharaba al-qamar wa ghalaba as-sahar as-samar rashin bacci fasta hawana sayyir ja'ilu ila an gharaba al-qamar har zuwa lokacin da wata ya faki wa ghalaba as-sahar rashin bacci ya yi rinjaye falamma rawwakan launin bahim lokacin da dare wanda yake mai tsananin duhu ya miƙe abinda ake cewa arrawak wato ita ce bagara an gane ko bagara wadda ake yi saboda maganin zafi a nan kinaya ce yake ma'ana lokacin da dare mai tsananin duhu ma'ana ya lullube su da duhunsa shi ne ce falamma rawa kallon da hibu lokacin da dare wanda yake mai tsananin duhu wato ya miki walan ya buka illa ta hanyu babu abin da ya rage game da asuba ya ce sai bakan attahuri wato shi ne ɗan gindidi da mutum yake kenan shi ne ya ce walan ya buka illa ta hanyu babu abin da ya rage sai yin bakan sami'ina min al-babi nada'atan mustanbih yake cewa sai muka ji muryar mai haushi wato daga kofa mustanbih wato shine mai haushi kenan minan maza shine wato haushin karnuka suka ce domin idan mutum ya yi tafiya ya wahala a cikin tafiyarsa ga yunwa za ka ga wato irin sautin da yake fita daga an gane ko bakinsa za ka ji kamar yana kamantacciya da haushin karnuka don haka in a cikin ƙauyuka ne daga karnuka sun ji shi sai su yi tsammanin cewa wani kare ne yake haushi sai ma sai su kwashi haushi irin baƙo kenan wanda ya cika dare shi ne ake samun irin wannan shi ne don haka larabawa sai su ce maza ata mustambe wato muryata wato shi ne mai haushi mai kwaikwayon haushi irin na karnuka naba'a wato sauti wanda ke ɗanyen shi ne ake amfani da shi shi ne yake cewa sun matalat ha sakkatu mustaqti yake sannan kyankyara ƙofa ta yi neman a buɗe masa sai ta biya mata faɗina sai muka ce man rumbulun ne billahi lulubila zumbi wane ne ke sauka a cikin dare wanda yake mai tsananin duhu da ya can alam na bira'afi ghaira muhtashi ne فقال فيج يا أهل ظلم ما لقيتم شرا ولا لقيتم ما بكيتم برا قد بدا الليل الذي فهرا إلى ذراكم شئفا مذرا أخا ثار قال واسد ضرا حتى تنام كيفا مصفرا مثل هلال الإفك حين اضطرا وقد أرى سماعكم يبترا وأنكم من الأنام برا يبدي منكم ومستقرا ودينكم بيضا طليعا برا يرضى بمحليلا وما أمرا وينتمي عن كل مسلم برا yace ya ahla zalmazna ya kuma abuta wannan mazalmi ka allam yazman fiha ka allam tazna bil ams wuqitu sharra ubangiji ta'ala ya kare ku dangane da dukkan wata mugunta wala laqitum kar Allah ya sa ku haɗu da burran wani tsanani ma laqitum iya rayuwarku قد يجي تبس الليل دير الذي يندى اكتهر وتنبهنسا يا هو هيجونا الألف أنا بالإغلاق يجي قد حقيقة دفع يا تنكبي شائفا وتنبه كتنباش مغذرة وانك لأورا إلى ذراكم إذوى فالفاجيركم aka sifaru wanda yake ma'abocin tafiye-tafiye sifar jam'i ne na safar ƙwala wanda tafiye-tafiyenta ya tsawaita wasu da ƙwarra ya nuke hattan sana har ya koma muhukan kifan wato tankwararre musfarra wanda yake mai rawaya ta launin jiki saboda tsabar yunwa مثل هلال الأفق يقوم كتنش جنجر وتا متى سمي سما حين اضطر عليك جنجر زنبي وقد أرى فناءكم حقيقة يا بهرون فالفاجيركم مؤترة وتينا مبهروا المؤترة shine wanda yake bijiri da kansa yana buƙatar a bashi amma baya roƙo shine Allah yake cewa fa kulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar wa ammakum ya nufaci ku dole al'amali qurra yake cewa ba dukkan sauran talibai ba ko kadai yake banta daga cikin jama'a ya biki yana neman kiran wato garar baki minkum daga wajen ku wa mustaqarra wato da masauki yace fa dole ku karbi daifan baƙo dinakum a nan ismu fi ilil amr ne bi ma'ana khuzu yace ku karbi daifan baƙo qalu'an wanda yake mai matukar dangana lafazin qalu sigatul mubalaga ce min alqana'a alqana'a ita ce dangana qani shine wato wannan madangane fa kulu min hawa atibu alqani'a wal murda shine yake cewa fadulakum ku karbi bayan baƙo ƙalu'an mai matuƙar dangana kurran wanda yake ɗa yarba wanda ke yadda ya gamsu bi mahalaula da abin da ya baƙi mashtaƙu min al kenan wa ma amarra da abin da ya baci ma'ana duk abin da ya samu shi karɓa yake baya yake cewa wa yansani ankum sannan ya juya gabanin ku ya nufin birra yana ɗaiɗaita irin alkhairin da aka masa ƙalal haris ibn hammam haris ɗan hammam ya ce falamma khalabana bi ubiyati nutqi a lokacin da ya yaudare mu da gaggadan furcinsa al-khilaba wato shi ne tsaron baka da a taya abu baka ce an taya an gane ko kar mu manta mun wuce shi yake cewa fa in afarta kilab al-qulub fanzil ala hadha al-uslub al-ikhtilab wato shi ne kai abin da zaka ja hankalin mutum ka ruɗe shi shi ne yace falamma khalabana lokacin ruwan da ruwan ma'ana ya ja hankalin mu bi ubillati nufihi da daddaɗan furcesa wa adina muka sami ma wara a barki abin da ke bayan yarkiyarsa cewa bi magaraci ne in ka bar na fathar dadi muka yi gaugawar wato buɗe masa ƙofa mabaraci ne amma yana da abin da za a amfana da shi na irin kalmomin da suke fita daga bakin su kenan malami ne wanda yake na adab ma'ana shi ne muka sani abin da ke bayan yarkiyarsa sai muka yi gaggawar buɗe masa ƙofa wata laƙaina hujjittar har muka tarmi shi da lalo-lalo a tarhab wato shi ne faɗarka da za ka ringa cewa marhab marhab mushtaqqin ne min rahab abin da ake cewa ar-rahab wato shi ne yalwa shi ne a hausance ake cewa lalo-lalo ko kuma hausar da aka aro daga cikin kalmomi na larabci ake cewa marhabin marhabin ma'ana marhab marhab shine ma'ana at-tarhab wa qulna lil gulami hayya hayya wa halum wa haluma ma ta hayya sai muka faɗa ga yaron mu muka ce masa ina gama ga zo da abin da ya sauƙaƙa na abinci kenan kul halumma shuhada'akum alladina يشهدون أن الله حرم هذا فإن جلوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون الشاهد قوله قل هلم شيء زيتي وهلم معنى yake cewa ko maza maza an gane ku wa kulna lil gulani muka faɗa da yaron mu muka ce masa hayya hayya ma'ana ko maza maza wahalumma zuwa mata hayya abin da ya saukata faƙalar daifu wato baƙon fiye wallafi a hallari da raku na rinƙe da ubangijin da ya saukar da ni farfajiyarku la ta lamartu raku yace ba zan dandana abincinku ba a talammud wato shine bayan gama cin abinci da mutum zai fitar da harshensa yana lashe abin da ke cikin nutsarsa shi ne attalambu shi ne ya ce la talammautu ba zan ɗandami bikirakun abincin ku au ta zammani ni hadda za ku taro jiki ku zo ku yi ca a kaina Allah tattakhidhu ni kalla yace kar ku maida ni wani nauyi ne wanda yake a kanku wa huwa kallon ala maulahu aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khayr wa la tajashsharu bi ajli akala kar ku kallafa ma kanku aklan wani abinci mai ajali saboda ni farubba aklatin da yawa cin abinci na lokaci daya habatul akila wato ta kunce cikin nuci ma'ana ta sanya shi amai da gudawa wa haramatu ma'akila ta haramta masa wato kayan ciye-ciye wato da yawa mutum zai ci abinci a lokaci daya amma da sababin cin abincin ne sai ya haramta masa cin abubuwa waɗanda suke daban-daban kasancewar ya haddasa masa cuta a cikin jikinsa wa sharrul abiyafi yace mafi muguntar baki mai samar taklifa wanda ya nemi dora ma mai gida abin da ya wuce karfinsa lafazin sama shine ka kallafa ma mutum abu duka kusan ma'anar su ɗaya da at-taklif shine Allah yake cewa yasuru da kun su al'azabi yuzabbihuna abana'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim yasurunakum ay yukallifu yukallifunakum an gane ku suna tilasta muku yukallifuna lakum shi ne yake cewa wa sharrul adiyaf mafi muguntar baki man kama taklifa wanda ya nemi dora ma mai gida abin da ya wuce ƙarfinsa wa agar mudifa ya cutar da mai masaukin almudi shi ne wanda yake sauki bako khususan yace balantana azam cuta ya atani bil ajsam wadda take ratayuwa da gangan jiki wa yudir wadda take kai mutum ilal asqam zuwa rashin lafiya وما قيل في المثل الذي سار سائره خير العشاء سوافره yace abin da aka faɗa dangane da karin magana wanda labarinsa ya watsu ma'ana ya yaɗu a cikin sasannin duniya karin maganar shine khairul asha'i sawafiruhu fiyayyen abincin dare magaggacinsa ma'ana wanda aka yi shi tun da sauran haske kafin rana ta fada lafazin sawafir jirgi ne na safira macen da take yayi fuskarta babu niqabi shine ma'anar safira ga ya can ya su gudu ba asfar ina rantsuwa da asuba lokacin da ta yayi ma'ana da haskenta shi kai shi bulaguro da ake ce masa asafar suka ce saboda yana yayi halin mutum an gane ku halayensa baki daya bulaguro yana yayewa in talauci ne in nune ne bulaguro dai shi ke tona asirin mutum saboda haka suke ce masa asafa illa mu'ajjila ta'ashi yake cewa sai dan a gaggauta wato shi ne cin abinci wanda yake na dare at-ta'ashi shi ne cin abinci wanda yake na dare wa yi tanabu wa yi tanabu aklun laylin ladhi yubshi yace ana nisantar an gane ku ko kuma illa bil mu'ajjala ta'ashi wa yujtanaba aqlu al-layl alladhi yushi sai dan a gaggauta cin abinci wanda yake na dare yace kuma dan a nisanci cin abincin dare wanda ke sanya dindini domin galibi su a aƙidar su a wancan lokaci cin abinci wanda yake na cikin dare galibi yana janyo dindini musamman da yake cikin duhu ne ba su wadatu da haske a irin wancan lokaci yace Allahumma Allahumma illa an taƙi da na yace sai ne idan wutar yunwa za ta duri wata dula dular guju ta sha makance tsakankanin mutum da bacci to wannan ko da ba daɗi dai sai a ci abincin daren wanda duk da sanya dindinsa sai dai a ci galibi lafazin Allahumma suna garwa da shi in za su yi istiqna'i akan wani abu wanda yake mai kima ne mai daraja an gane ko abin da yake wato yana da matsayi shi ne suke garwa da wannan kar mu manta mun wuce da shi a cikin hadisin balarabin ƙauye wanda yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tambaya daga cikin tambayar ne yake cewa Allahu arsalaka qala sun ke cewa Allahumma na'am shi ne ce Allahumma illa an taƙida narun juɗe yake cewa sai idan wutar yunwa za ta guri wa kabila ilar gudu yake cewa ta sha makanci tsakankanin mutum da bacci alguzu wato shi ne bacci da ya can kano kabilan minan laili ma ya haja'u bala yake cewa baka annahu bala a ala iradatina ka ce ya tsinkayo a bisa wato lihinmu farama an kauce a kindatina ya yi halki dangane da baka wanda yake na ƙudurin zuciyar mu ma'ana ka ce kamar ya tsinkayo abin da ke cikin zukatan mu na abin da muke ne la jarama ban makawa anna anasna hudurtu zami shar lalle ne wato mun dole masa kewa dangane da maguntar sharafi an gane ko cewa za mu zo masa da abinci wa afnaina ala kudukihi sarki muka yaba a bisa ɗabi'unsa waɗanda suke sauka wani a bisa ɗabi'unsa waɗanda suke masu sauki walamma a hadara gulamu ma raja wa abka baina nafsi raja lokacin da yaro ya zuga abin da ya sauka na abinci ya kunna fitila tsakankanin mu تأملته في لم يروش فإذا هو أبو زيد فإذا مك أشير أبو زيد من نجر من سروجا فقلت لصهبي sai na faɗa ga abokaina na ce musu lulluɓi uku mai dai ruwari zabin maglam ruwari ba wannan wanda yanzu wato ya faranta muku rai ma'ana ya zame muku abin alasan barka yace bal yace bari bi almaglam ruwari bari ganima ce wadda take mai sauƙin samun ta zo muku ma'ana faranta ce irin ta bishiya wanda suke cewa daga zungura su ɗauka kasancewar wato dalila ce Allah ya kawo muku ita kai tsaye yace fa in yakun afala qamar shi'ra fa qad tala a qamar shi'ra in har watan shi'ra wato ya kuya yace tabbas yace watan waka ya budo a shi'ra wato masauki ne daga cikin masaukai wata kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa annahu huwa rabbu shi'ra bayani ko afala bi ma'ana gaba ga can falamma afala wannan qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi wannan falamma afala falamma ra'a ash-shamsa dabigatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun لكن فلما رأى القمر باجدا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين شيء يكتشوا فإن يكن أفل قمر الشئرة إذن يتر واتو شئرة يا قوية فقد طلع قمر الشئرة تبت يكتشوا وتواقع يا بودو أو استفر بدر النصرة فقد تبلج بدر النصر yake cewa idan watan nasra wato ya kuya yace hakika watan zubabban zance ya haskaka an gane ko an nasra wato masauki ne daga cikin masaukan wata fasarat hulayya da masarrat fihim wa qarat silatu amma aqihim yake cewa hulayya masarra karfi wanda yake na farin ciki da karshe suka fasarat sai tana sufihim a cikin zukata wasu kumayya wato shine irin tsima wanda take ta giya an gane ko shine ne amfani da kalmar anan wato shine irin karshashi wanda yake na farin ciki shine yake cewa idza sadahat humar humayyaha aridan min al-fityan qilta bihi jununa wa qarat as-silatu wato gyangyaɗi ya tashi an ma'aƙi gabar rukungun idanu ma'aƙ jam'i ne na ma'aƙ wato shi ne karni ido nan wannan kungo wanda yake na ƙasa shi ne ake cewa ma'aƙ wa rasa da'atan mafi kani na wanka yace sai suka kakkaɓe hutu wanda sun kasance sun yi niyya da abin da suka yi niyya shine a kwanta a huta tun da dare ya rigai wato ya zarci wa tabu ila nashr fukahati sai suka koma zuwa shimfiɗa wato shine kakaci ba da ma ƙawauha wato bayan sun naɗe ta da bayan an naɗe kakaci da hirar da ake to sai aka dawo aka sake shimfiɗa wata hira wadda take ta musamman wa abu zainin yakibun ala imani dai abu zai ko ya kufa a bisa aiwatar da hannuwansa ma'ana sai ta kame aiki hatta idan tarfa a maladai har ya kai lokacin da ya nemi ɗauki abin da ke gaba gare shi ma'ana ya gama da abinci sai na kayi kulki da bi sai na ce masa a kurikula bi garilatin min gara'ili asmari ai ya kamata kai mana tsaraba da wata bakuwar kissa daga cikin baki kissofi waɗanda suke na zantuttukan ka na dare hirar ka ta dare ya kamata ka zo mana da wata tsaraba aw ajibatin min ajaibi asfar ko wata kissa wadda take a bar mamaki daga cikin ababen mamaki na tafiye tafiyanka فقال سيكي تشيوى لقد غنيت من العجائب ما لم يره الراؤون ولا رواه الراؤون تبت ما جرب daga cikin ababen mamaki abinda masu gani da su taɓa ganinsa ba masu riwaya da su taɓa rawaito kwatancinsa ba wa inna min a'jabiha lalle yana daga mafi mamakinta ma ayaitu laila abin da na gani a wannan dare qablan tiyarikum kafin nufatar ku qubailan tiyarikum gaba an gane ku kafin nufatar ku wa masiri ila babikum kafin makoma ta zuwa kofar gidanku fastakbarnahu an urfati mar'ahu sai muka nemi labarinsa dangane da wato baƙon labarin mar'ahu wani rungumi kenan game da an urfati wato kyakkyawan labarin rungumi fi nasrahu nasrahu wato a makiyayar matafiyarsa wadda take ta dare almasra wato ita ce makiyaya faƙala sai yake cewa inna maraniyar gurba lalle yake cewa wato maraniyar gurba kibiyoyi waɗanda suke na baƙunci mafagatini ita ce ta halbiri ila haɗin turba wato zuwa wannan ƙasa marani jam'i na mirma wato ita ce kibiya ko kuma marani wato jirgi na marma wato shi ne abin nuna kenan abin da kake nuna kake nufin samu ka ce inna maraniyar gurda lalle ababen nuna waɗanda suke na bakunci lafazatin su ne suka jeho ne ila hafiz turba wato zuwa wannan ƙasa wa ana gina sha'atin yace ina ma'abucin yunwa wa gursa da tsananin wanda yake na talauci وجراء بغرغان كفؤاد أم موسى wanda yake muhimmantacce ba komai a cikinsa yadda ka san zuciyar uwar annabi Musa yadda babu komai a cikin zuciyarta illa tunanin danka kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hakaito mana halinta wa asbaha fu'adu ummi Musa fariga fana habutu hina sajadduja sai na zabura a lokacin da duhun dare wato ya duhunta wadduha wallaili idza saja alama duniya da waja a bisa abin da ke tare da ni wato na falfaci li arta da mubifa don na nemi wanda zai karbi bakunci na au a kata da rajifa ko na nemi jinnu wato wata yar gurafa fasaqani hadis sababi dan a sakon sai ya kore ni wal qada'ul mukanna abal ajab da hukuncin Allah wanda ake masa alkunya wato idan mamaki wato sai ya kore ni ila an waqaftu ala babi dari zuwa har lokacin da na tsaya a kofar wani gida da kultu ala bidari sai na faɗa da maza-maza asagar ita ce yunwa ga ya can au'ibu amin fiyoyi zuwa gaba فقلت سينا فدا على جدار واتو دمجا مجا كنتني يا أهل هذا الموجود وعشتني في القبر عيش القبر ما عندكم من ابن سبيل يريدون بيسرا خابد ليل أجل جور خشاء على الطوى مشتملين ذاك مذيما لطعم معتدين وما لهم في أرضكم من موئدين وقد تجاوز الظلام المسبلين يهومون الخيرة في تمنهم فهل بهذا الرجل أجل منهلي يقول لي ألك عصاك وادخلي واشرب بشرية أم معجلي wato lokacin da ya tsaya a kofar gidan wato sai ya ci ya ahala hazal mawdudu ya kuma abuta wannan gida kullitu an gaishe ku wa idza kullitu bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rubbiha wa ishturu ubangiji ta'ala ya sanya ku rayu fi khafdi aishi wato a cikin rayuwa wadda take yalwatacciya khafdi wato wadda take danya shirt ma'ana rayuwa wadda take mulkinciya domin a danyen abu a nan ake samun ni'ima ba bushashe ba kar mu manta mun wuce shi yake cewa fasadafna ardan muqdallata wa ruba muqdallata saba ma indakum yace ma indakum me za a samu a wajen lili sabilin wato ga matafiyi murmidi wanda yake mai ƙararren digiri ma'ana talaka lili siran wanda yake ma'abucin tafiyar dare khabita lebe wanda yake mai fagauliyar dare alyadi wanda yake mai tsananin duhu jaila hasha mai rashin lafiya ta biyan hanji saboda yunwa alaɓawa mustamili wanda ya ƙi dindine gun ɗaya wato a sanadiyar yunwar da take tare da shi ma zaƙa wanda bai ɗanɗani ba'ama ma'akalin ɗanɗanon wani abinci miliyo ma da tun yau da kwana biyu wala da hu min mawqidi ba shi da wata mafaka fi ardikum a cikin ƙasar ku wa qad haqiqa jurbul dalali jurbul dalili na dare al-muslimi wanda yake mai tsakowa da duhunsa wa qad ja haqiqa ya duhunta wa hawa shi wannan baƙo fi tamalmuli yana cikin rikirkida minar haurati saboda tsabar ɗinuwa ta hal shin a samu azubul manhal daddaɗar mashaya bi hazar rabi wato a wannan gida ya ni wanda zai ce mai alƙi a saka ba ko jefar da sandarka wani kudu shigo wa abshir kurki albishir bi bishir dangane da sakar maka fuska ya jiran da garar baki mu ajiyar wadda take abin gaggautawa ana yake cewa ta barra ga ilayyar shaugari yake cewa sai wani ɗan ƙauna ya fito gare ni alayhi shaugari a jikinsa yake cewa akwar a biya tara ma'ana duk riga wadda take ba ta da hannu ita ce ake ce mata shaugar an gane ko a jikinsa akwai ko ka ce farmalan an gane ko a jikinsa akwai farmanan ita ce irin ɗan riga wadda ake dora kamar jibe haka ita ce ake cewa shaugar alaihi a jikinsa shaugar akwai farmanan lafazi shaugar wato wannan mutura ne na ja'adir abinda ake cewa ja'adir shi ne wato da'in bauna shi ne yake cewa wa fawqal hawaya jiblatun wa ja'adir wa dammakna min miskin zakiyin wa dambaki mai wato kyawun yaron ne yake kamantawa da ɗan ɓauna shi ne yake cewa sai wani ɗan ɓauna ya fito gare ni a jikinsa ya ce akwai farmalan sai ya ce wa hurmatin shaifin na biyu sannan kira wa asa salama yun jafi ilmi na kira ma inda na ibarin kin ida ara fi wani hadisi wal munafi ibbara وكيف يبرئ من نفى عنه الترى بوادر أعظمه لما ترى فما ترى فيما ذكرت ما ترى يجي وحرمة الشيخ الذي سمى الكرى نار إذا الهرمر dattijo wanda ya sunanta garar baki wannan rantsuwa ce ta jahiliya Allah ne ko rantsuwa yake da alhurmar annabi ibrahimu alaihi salam domin shi ne wasu yanta mana garar baki ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام وما لبث أن جاء بإجل حميد فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكره فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم يجي وحرمة الشيخ لا ريب الهرمة الدتيجة الذي يندى سمى القراء wato ya sunan da zarar baki wa asfakar mahajuja ya gudunta gini na ka'aba almahajuj wato ka'aba kenan inda ake zuwa a yi hajji fi umar kira a uwa alƙarni ita ce makka ya ce ma inda na ba abin da za a samu a wajenmu libarikin ga baƙo wanda yake mai buga za a ra idan ya bijiro wala hadisi yake yi hira kawai wani munaki da mabirkita wa wato firgara a cikin farfajiya inda zai zai ɗaya idan da shi zai samu zance ka za a taya shi an gane ko amma bayan waɗannan abubuwa guda biyu da komai a wajen mu yace da kai ka ta kaka mai mutumin da alkara bacci na fara kuri alhu ga idanunsa ya kari zai yi garar baki wa kai ka ta kaka man yake cewa mutumin da alkara wato bacci nafa wato ya kuri alhu ga idanunsa tsawon wato saboda yunwa wa kai ta ya kari kaka zai yi garar baki bara a agumahu yunwar da ta zo ke kasusuwansa lamman bara wato a lokacin da ta bijiro ya ce kamata rayu za ka gani ka gani kai da kofi na zakartu game da abin da na baka na labari na ta rayu ka gani in ka sauka to bismillah in ka yi cewa za ka yi to a sauka lafiya fa qultu sai na ce masa ma asna'u bi mawdilil qafr wa mawdilil hilfi faqr ni zan aikata da masauki wanda yake haƙo da masauki wanda yake ma'abucin talauci sai ce walaki ya fada sai dai ya kai yaro masluka mene ne sunanka faƙad fatana ni fahamuka hakika fahimtar ka irin kaifin hankalin da Allah ya maka ya ce ya fitinci hankalina faƙada sai yaro ya ce isri zaidu sunana zaidu wannan shi'u faidu mahaifata wato shine wata ƙauye da ake ce mata faid wanda take tsakankanin makka da bagdad yake cewa wawar rattu hadihul madara na zo wannan ƙauye a cikin kwanukan da suka gabata ma a kawani tare da yan uwan mahaifiyata su ne babannaina min bani abs wato daga cikin kabila ne wadda ake kiranta bani abs wa qultu lahu sai na ce masa zibni duba hal ishta wa ishta yaro da kamun bayani Allah irayar da kai wani ishta Allah ya ɗaukaka ka faƙala sai yaro ya ce akhbaratu ummi barra wa hiya kasmiha barra yake cewa uwata barratu ta bani labari ita kwa mai ba'a ce ga miji ma'ana mai kyautatawa ce ka tuni ha yanda ka san sunanta garra haka take ma'ana ta ci sunanta ita ta bani labarin anna ha maka hat amala gara bimawa na rajulan min sarati sarrija wa gassa cewa a shekarar da aka kawo hari a birnin mawana birni ne wanda yake tsakankanin kan hanyar makka wato shekarar da aka kawo kai hari zuwa mawa ta auri wani mutum daga cikin shugabanni wato na saruja birnin saruja da kabila ta gassa sara jami'i ne na saruriya bada ja'ala rabbuki ta hataki saruriya shine ai shugaba an gane ko falamma anasa lokacin da wannan mijin nata ya sami al-isqala wato shi ne nauyi na ciki mun ha game da ita ya cewa ta kusa aihuwa ya kana baki atan shi ko da mun mijin ya kasance mai gari ne an gane ku mai gari ne ma'ana ya kewaya duniya ya san duk yadda zai yi gari jama'a dan ya dan duniya ne kenan wa kana baki atan ya kasance dan duniya ne ma'ana masibabbi ne wanda yake mai yaudara alama yuqalu kamar yadda daman haka ake faɗa mijin da ta aura ba mutumin ƙwarai ba ne lalatacce ne wa ana an hasira ta ce sai ya maraita gabarinta a ƙuni ba tare da ta sani ba ya ce wa hadin majara jarra ya ce har yau fama yu'rafu ba a yi sani ba a hanyar biya fa tawakka shin a raye yake balantana a yi jiransa an ƙodi Allah da lagalka ko kuma an ba da ajiyar shi zuwa kushewa wadda take ruhintacciya ma'ana ko ya mutu an turbude qala abu zaid abu zaid na birnin farin ya ce fa'alimtu sai na yi sanin bisihatil alamat da dangantacciyar alamomi annahu waladi wannan yaro ɗana ne an gane ku shi shi ne masibabban da ya aure ya gudu ya bar matar da ya ga ta yi ciki wasa dafa ni an ta'arrufi ilaihi satru yadi yahudar hannuna wato ita ta bijirar da ni dangane da ba shi sanin cewa ni ni ne uban shi an gane ku sadafa shi ne ma'ana mutum ya bijire shi ne yake cewa فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها فنجد الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون صفر الذي yake cewa wurin da hannuna wasa dafari shi ne rabu jirar dalil an ta'arrufi ilaihi wato dangane da ba shi sani cewa ni ubansu ne fafasaltu anhu sai na rabu da shi bi kabdi bi kabdi marduba yace da hanta wadda take daddakakka ma'ana hanta ta tayi kuce kuce saboda bakin ciki arrabu wato shine ka daddake abu ka kuce nashi yadu mu'in da hawaye mafudubatin wanda yake abin kwararrasuwa fa hal sami'tum ya ulil albab bi a'jaba min hadha al-ijab yace ya kuma abota hankula shin ko kun taɓa ji jin labarin wani abin mamaki wanda yake mafi mamaki game da wannan faƙulina la wa man inda ko ilmin kitabi muka ce ko ɗaya mun rantse da ubangijin da sanin littafi ke wajensa faƙala sai ce asibiti hafi a ja'ibin littafi ku tabbatar da wannan kissa a cikin ababen mamaki wanda yake na dacewa wa kallibi ha hukumar auraki ku bayyanar da ita a cikin cikin wato takaddu kar ku bari ta kunci ma'ana ku rubuce ta